إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب الأشربة باب ما جاء في الخمر أين الأطئمة أبنتين ذا أتكو يعزو الأشربة أبوه ذا أشاء أبن دي حلت نبي حلت با سيفارة باب ما جاء في الخمر babin da ke bayanin abin da ya zo dangane da giya na halarci ko halarci ko mecece giya ya ake قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول إتياج سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ينافر الجواب أتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإلياء بقدحين في من خمر ولبن yace a iliya a daren da aka sha dare da manzo Allah isra'i kenan an ka kawo manzo Allah abubuwa guda biyu giya da nono fa nazara ilaihima thumma akhadha al-labana shi manzo Allah ya kalle su guda biyu sa'annan sai ɗauki allaban wufika ila sawabi kenan shi Allah ya mishi gabo da katar ya zabi abin da ya fi wa qala jibra'ilu sai jibril sai na jibrilu ya ce alhamdulillahi allazi hadaka lil fitra godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da kai zuwa daidai law akhadta al khamra ghawat ummatuka da ƙwaryan giyan ka ɗauka da giya ka ɗauka da al'umma ka duk sun shiga rudu sun rudu Allah ya kiyaye babu wani babu iliya wani lokacin da aka yi isra'il miraj da muka yi magana iliya ba ku san iliya ba komai sai a maimaita su ɗari iliya suna ta da yake bi iliya a ko to ai ka san albawu bawu bawu harfin jar harfin jar yana shiga mafi ili ne ko ismi to iliya ashe ka san sunan wuri ne ko gari ko ne da haka ake fahimta ko? babul wani babi fi tahrimil khamri kaifa kana yace haramta giya yaya aka ya kasance ya aka haramta giya zai ba da labarin yadda suka kasance suna shan giya da aka zo aka ce a hana ya suka yi suka karfin hali da dukiyarsu suka sai amma suka hakura قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس قال يتي أنكر بودك سيدنا أنس يتي كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة yace muna gidan abu talhatul ansari ni ke shayar da su giya suna zaune ni ke cika ina mika musu qala fa nazala tahrimul khamri sai aka saukar da ayar da ta haramta giya aka hana shan giya qala fa amara munadiyan fanada sai aka umurci me yake kuwa sai ya kira yace fa qala abu talha da aka aika wanda zai je yake kuwa yace a haramta giya ana ana ana yana ji dai a waje sai abu talha yace khuruj fanzur ma hadha yace kai ka fita ka je ka ji wannan motsi muryar da muke ji menene me yake faruwa ne قال يتي فخرجت يتي سينفتا فقلت هذا مناد ينادي sai na ce wannan mai yakuwa ne yake yakuwa mai kira ne yake kira yana idar da sako ala innal khamra qad hurrimat yana fadan cewa ala innal khamra qad hurrimat ala innal khamra qad hurrimat fa qala li izhab fa ahriqha ya mutala ce ji kaka zubar da giyan da muke amfani da ita qala fajarat fi sikakil madinati sai aka je ana ta zubawa ko ina lokoki a madina duk kwararo kwararo duk ramuka magudanar ruwa duk ya cika da giya qala wa kanat khamruhum yawma idin al fadhihi wal fadhihu giyan da ake tsima dabino busasshen dabino da ɗanyen dabino sai su ba da ɗanɗano mai daɗi to shine in ya samu lokaci ya ji zafi sai shiga ya haifar da buguwa faƙala ba'adul ƙaumi sai wa'ansu mutane suka ce kutila ƙaumun wahiyya fi butunihim gashi an haramta giya wa'ansu musulman ai sun mutu an kashe su kuma giya na cikin cikinsu to me ke hukunci فأنزل الله عز وجل سي الله مدوكي سركي سوكر دايتي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا daga Allah ya saukaci laisa allazina amanu amilu salihati junahu wayanda suka yi imani suka yi aiki nagari ai ba babu laifi fi ma fa'imu cikin abin da suka ci idza mattaqaw wa amanu in suka ji tsoron Allah kuma suka yi imani mana wanda ya wuce ya wuce su ji tsoron Allah kar su yi yanzu magana ta kare kenan ko babu wani babi fi tashdidi ala sharibil khamri tsananci akan wanda ya sha giya wani hukunci ke kan shi قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها duk wanda ya sha giya a duniya bayan ta zama haramun kenan yanzu ake magana ko sa'an nan bai tuba ba hurrimaha fil akhirati falam yusqaha ranar lahira za a haramta mishi giya ba za a bashi giya ya sha ba a giyar lahira yan san ba buguwa ba maye ba duk wata cuta babu ita abin daɗi a bace mai daɗi قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص في حائط له بالطائف na shiga ma imar abladan amrinan as a wata gora tasa daga ta'if yuqalu lahu alwahtu ana ce magunan alwahab fa idza huwa mukhasirun fatan min quraish sai gashi ya tsare wani yaro matashi cikin matasan samarin quraishawa yuzannu zalika alfata bi shurbil khamr ana zargin wannan matashin da shan giya ana zargin sa فقلت سينتي خصال بلغتني عنك أنك تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ita na ji wayansu abubuwa da kake faɗa cewa manzon Allah ya faɗa wayansu ɗabi'u da ba su da yace man shariba al-khamra sharbatan lam tuqbal lahu salatu 40 sabahan yace manzon Allah ce duk wanda ya sha giya ba za a karbi sallar sa ba kwana 40 فلما أن سمع الفتى بذكر الخمر اختلج يده da wannan matashi sauran ya ji ai magana giya shi kwaci hannunsa wannan mukhasirun ya ya kama shi ne aka yi sa hannunsa haka da ya jayi zancen giya shi kwaci hannunsa min yaji abdullahi thumma walla sa'an ne ba ya juya fa qala abdullahi allahumma inni la uhillu li ahadin an yaqula alayya ma lam aqul ya Allah madaukakin sarki ba zan halatta ma kowa ya faɗa min abin da ban faɗa ba wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sa'annan kuma ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man shariba al-khamra shurbatan wanda ya sha giya su daya thumma lam tuqbal lahu salatu 40 sabahan zai ta sallar asuba kwana 40 ba za a karbi sallar sa tayi ba za a bashi lada ba fa in taba taba Allahu alaihi in ya tuba sai Allah ya karbi tubansa fala adri fi thalithati am fi rabi'a yace ban sani ba ko na karo na uku ko na hudu ya fada yace kana haqqan ala Allah an yasqiyahu min radqati al-khabali yawm al-qiyama ya Allah zai shayar da shi abinda abinda ba shi da kyau radqatul khabali yawm al-qiyama الرغبة طين ووحل كثير معناه كزنت باب النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر باب اللي يزونا أنحن أزونا كان تيبر عند أكي شنجيا سبب ne ko da baka sha ba ka cika ka cika taro ko kai kamanceceniya da su قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا الحسن ابن أبي جعفر قال حدثنا أبو الوزير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira fala ya ƙud alama idatin yushrabu alaiha alhamru duka da ya zauna a kan teburin da ake shan giya babu fi mudmin alhamri wanda yake shan giya idman mudmin shine wanda giya ya zama mishi baya iya zainawa ke قال أخبرنا محمد بن كثير البصري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يدخل الجنة ولد زنية وانا تنزل بزيشك الجنة ولا منان دميغوري wala aqun da wanda yake saba ma iyayensa wala mujminu khamrin da wanda shan giya giya ta zama masa ba zai iya da'iman yake sha yake sha tayi wajen wannan maganganun suka zo masu zafi malamai suka ce sa kyale su haka to amma ko an kyale su haka ibnu zaniyatin waladu zaniyatin dan zina me laifinsa ba shi yayi ba da ya san ta hanyar da zai zo kenan ma zai fito to me laifinsa shine suka ce akwai wata ruwa da aka ce ibnu zina sharru thalasa dan zina shine mafi sharrin mutane uku da uwan da uban da shi sai aka ce in ya halatta zina shine wannan hukunci zai hauka shi amma in ba haka ba dan zina ba shi da wani laifi ba komai ba shi da laifin komai ba wani tabo ba wani abin da to me yasa malikiya imam malik yace ba zai limanci ba yace ba abin da zai hana shi limanci sai dai tun da an san shi da haka yana shiga shigewa gaba zai ma mutane sallah sai shi dai yazo ya sa musu ai wani ne ai kaza kaza ya ka ce zai ba ya rufa bakan shi asiri قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شوبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيت بن شريك عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن مدمن خمر مدمن خمر مدمن خمر مدمن خمر كو مدمن tun an ce mudminun ce zama mai kenan hamra ko to wa'annan ai su sun fito fili kenan ko aqul liwalidai dan da bai mai iyayensa biyayya to wala mannanu mai yawan gori wala mudmin khamri to dan da ba iya mai iyayensa biyayya shi masalansa ai ta fito fili ko akan kisan jurayj juraju shi ba wai ya kima iyayensa biyayya ba yana cikin wata haraka daban mahaifiyarsa kuma ta zo tana kiran shi bai sani ba kisan juraju shi ne wani bawan Allah ne ba shi da aiki sai cikin rahib yana so ma'an shi yana masallacinsa yana ibada ba ruwan shi da duniyan ba ruwan shi da mai wuke ci mai ake mai a'a yana bautata mu Allah ne abin da yake yi kenan wata rana yana cikin ibada yana sallarsa sai mahaifiyar ta zo tana kiran shi juraiju juraij juraij kamar hajjiya ta zo ce juraiju sai ce ya Allah ga sallata kuma ga mahaifiyata wanne ne zai sai ci gaba da sallar shi gobe kuma ta zo jibi ta zo kwana uku tana zuwa shi kuma bai san halin da bata san halin da yake ciki ba sai ta tsammanin cewa kin shauraron ta da ta san yana gana da ubangiji ne za ta yi sai ce Allah ka sa juraiju kare bar duniya sai sun yi arba da karuwa kai yanzu kana ganin wannan ba wata babban magana ba ce juraiju ina ina ina yake masallacinsa baya sauka baya zuwa ko ina sai ibada domin zai hada shi da karo balle har ya ga fuskar da ba ba abin da zai hada su sai da shi sosai to yana cikin wannan da yake mahaifiyarsa ta yi mishi wannan muguwar addu'a ana nan sai wata karuwa ba yadda ba ta samu hankali ba ta iya ta ja hankalin shi ba sai wani makiyayi ya je mata ciki ta je ta bar wani makiyayi mai kiwo ya mata ciki sai ta haifi ɗa aka ce ke kuma yana ke taho da wannan sai ta nuna sama sai ta nuna su ma ana nan suna nan masu gemu daga jerin wando ko in dai kun zaba in dai kana abin da ba su dole ya aka sai ta nuna so sai aka zo juraidu sau ko kai bayani bai san abin da ake ciki ba aka zo ana buge gidan shi ana tutu ana rusa gidan shi ya leko ya gani me yake faruwa ne aka ce sauko za ka ji abin da yake faruwa yana saukowa aka ce ya aka yi sai ce tuna san asalin wannan magana mutane ne a kai ne wajen hajiya wajen uwata sai aka tafi da shi wajen uwarsa ya ce mama ki addu'a Allah ya karba ki min addu'a kuma Allah ya yayi sai ta yi masa addu'a sai ce shi kenan an gama da karfin zuciya da karfin imani ya ce an gama a tafi aka zo ya aka yi sai ce ai ba shi sai ce sai tambaye ya babu ya kai dan jinjire da aka haife ka jiya man abuka wane ne ubanka sai ce ra'il ganam sai ce ra'il ganam shikenan duniya kuma duk ta juya ashe wannan waliyin Allah ne gashi eh ai za mu gina ma gidanka da zinariya ya ce a'a wannan latabi da aka da aka rusa din da shi za a yi bana bukatan gidan zinariya sai koma sama kuma yana ibadan Allah in kai kasa alhamdulillah in kai ka samu wannan ai ka samu hanyar cin abinci saboda rayuwa duk yanzu ta dawo hanyar cin abinci ake ko menene siyasa ne siyasa ce yake yi hanyar cin abinci ne boko yayi hanyar cin abinci ne arabiya yayi addinin musulunci malam mai wazi ne mai karantarwa ne dan ka kowa abin da yake ji ya zama hanyar cin abinci kawai shi yasa mai ya rikice ya zama ga halin da yake ci ehe Allah ya kiyaye babu laysa fil khamri shifaa'un manzo Allah ce babu wata waraka ba magani a cikin giya ba magani wacce giya قال أخبرنا سهل سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك قال سمعت علقمة ابن وائل يحدث عن أبيه وائل أن سويد بن طارق سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها أن يصنعها wani ya zai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da giya shi manzo Allah ce a'a karka giya karka dafa giya fa qala innaha dawa'u sai ce ai giya magani tana magani fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha laysat dawa'un walakinnaha da'u shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ba magani bace giya cuta take babu yace wani babu mimma ya kunul hamru da mai ake yin giya ya ake abu ya zama giya da mai ake yin giya qala akhbarana abu al-mughira an al-auza'i qala sami'tu aba kathir yaqulu sami'tu aba hurairah yaqulu qala sami'tu aba hurairah yaqulu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa al-khamru min hatayn ash-shajaratayn an-nakhla wal'inab ita giya ana cire ta daga dabino da kuma inabi da su ake yin giya babu ma qila fil muskiri babin da yazo na abin da aka faɗa game da duk abin da ke sa maye ba lallai sai unabi ko dabino ko menene ba a'a duk abin da ke sa maye me ke meye hukuncinsa a cikin shari'ar musulunci قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع أن تنبي منظر الله دنجري البتع البتع جياد أكيد زمن قال سيتي kullu sharabin askara haramun sai manzo Allah ce duk abin da zaka sha ya sa maka maye to haramun ne قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال يتي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن ce manzo Allah ya aike mu ni da Mu'azu dan Jabal zuwa kasan Yaman mu je mu isar da sakon addini mu je mu yi da'awa mu yi wa'azi mu isar musu da addini fa qala sai ya ce mana ishrabu ku sha duk abin sha wala tashrabu muskiran amma duk abin da ke sa maye kada ku sha fa inna kulla muskirin haramun saboda duk abin da ke sa maye haramun ne haramun ne fa inna kulla muskirin haramun haramcin ya danganci sha ne ko amfani da shi eh gaba ɗayansu eh to in ya zama da duk haramun ne to ai turarukan da ake shafa ana cewa an sa alkohol nau'in mai sinadari ne da ake kinkiro shi don kamfani don a sa cikin abu ya kare ya kiyaye shi ya lalace da wuri eh قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال أنبأنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد ابن كثير بن سنان قال حدثني الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما الله صلى الله عليه وسلم يأتي أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره yace ina hana duk abin da in ka sha shi da yawa zai bugar da kai to kankanin shi ma haramun ne قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن راشد عن ابي وهب الكلائي الكلائي او الكلائي الكلائي بفتح الكاف الكلائي عن القاسم ابن محمد الى معناه fannin ilimin hadisi malaman hadisi sai ta yi wannan sunan ya zo so uku wannan kila'iyyun bi kasiril kaf wannan kula'iyyun bi dammi wannan kala'iyyun bil fath ko kowanne shi ka san wanne ne shi yasa ilimin hadisi ba ya mishi karambani عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ce na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana faɗin cewa inna awwala ma yukfa'u farkon abin da za a kifar qala zaidu ya'ni fil islami a cikin addini kama yukfa'u al-ina'u kamar da ake kife ƙwarya ya'ni al-khamr yace giya ke fa qila kayfa ya rasulullah wa qad bayyana Allah fiha ma bayyana sai suka ce ya zai haka ya manzo Allah kuma Allah ya bayyana game da giya abin da ya bayyana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو الله صلى الله عليه وسلم يتي يسمونها بغير اسمها فيستحلونها سنة أنبتن شبا سنة شبا سبو دسي حلتاش in suka ce alhamru ne kowa san alhamru ne to sai su ɗauki hamru ɗin su bashi wani suna daban an fahimta in suka ce riba sai a ce ai riba haramun ne sai su ce a'a sai su kawo wani wata magana su saka a ciki قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو, أبو وهب عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني أبو وهب نكو ابن وهب أبو وهب عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي أبيرة ابن الجراح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي أول دينكم نبوة ورحمة فركم الدين أنبتاني دا توسعي دا جنكي دا عادلتي دا سسوتي نبوة ورحمة hamman zan Allah ya bar duniya nubuwatun wa rahma sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina uhu thumma mulkun wa rahma sa'annan me mulki da tausayi to zamanin suwa kenan hudafa uku kenan ko thumma mulkun a'far sa'annan a zo wani mulki al'afar al'afar shine turabun kenan mulki da ba shi da amfani yani zalika shabbahahu bit turab ثم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير sa'annan a zuwa samu mulki kuma da jabarut fin karfi da zalunci da nuna isa a halatta abin da ake so a yadda ake so a kwashi duk abin da ake so a jefar da talakawa ta a bar su cikin wahala da mutuwa an ji abin da manzo Allah faɗa ku قال أبو محمد سئل عن أعفر فقال يشبهه بالتراب وليس فيه خير باب النهي عن بيع الخمر وشرائها باب النهي أن هنا سيد جيا دسيا سيد سيرون جيا قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا تؤمة قال حدثنا عمرو ابن بيان الثعلبي عن عروة عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع الخمر فليشقص الخنازير manzo Allah ce duk wanda ya sayar da giya to ya kawo alade ya yi bandan su ya baran da yanyanka su shi ma yana sayarwa qala abu muhammadin innama huwa umaru ibnu bayan qala haddathana ya'la عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلا قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال yace na tambayi Abdullahi dan Abbas dangane da cinikin giya in sayar da giya sai ce kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sadiqun min saqifin bai ce mishi ga kaza ga kaza ba sai ce abin da ya faru shine manzo Allah yana da wani aboki cikin bani saqif أو من دوس كوبا دوس أي دوس دوس وحزرج والخزرج متى المدينة كده فلقيه بمكة عام الفتح سيما الله هذا شيء مكة شكرا لك بود مكة براوية من خبر يهوديها له سي هذا شيء ده جيا يزو يباير يباش كوتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زي بابا الله كوتا أي لوكاشن أبن الخيري ني كافين أخرمتا faƙalar sai manzo Allah ce ya fulano ajiyar da manzo Allah ke tarbiyyantarwa ko giya ya zai ba mutane kai ne yanzu ka buge ai tashin hankali ya ce ya fulano ya kaiwa ne amma alimta anna Allah ta'ala qad harramaha baka san Allah ya haramta giya ba saboda yana da uzuri da giyan ai halacce ake sha to lokacin da aka haramta wata kila bai sani ba sai ka tashi mishi da fada sai ka tashi mishi da fada ba za a taba fahimtar juna ba kuma ya zo da niyan yayi maka alkhairi kuma ina aka hadu a makka amal fatih kenan amal fatih makka kenan ba haka bane ba to ko mas'ala ce Shehu Usman dan Fodiyo abin da yasa muke cewa Shehu Usman dan Fodiyo Shehu akwai malamai da suka fada shi ma ya dauko to muna kawo sunan Shehu ne don a daga matsayinsa a kara matsayinsa a yada shi a duniya abin da yasa ake cewa dan fodiyo kenan dan fodiyo a cikin littafin sai ce ai mai wa'azi mai da'awa mai kira zuwa ba dai baka da ikon kai ma mutum inkari akan mas'ala mukhtalafun fiha mas'ala ce malamai suka yi sabani wannan ce ya halatta wannan ce bai halatta ba ce kowane bangare kake baka da ikon kai mishi fada dan me saboda hadhihi mas'alatun mukhtalafun fiha mas'ala ce da malamai suka kari juna ilimi to shi yasa abinda za a yi nasiha za a yi ba tashin hankali za a yi ko amma alimta anna Allah ta'ala qad harramaha baka san Allah ya haramta ba qala fa aqbala ar-rajulu ala gulamihi fa qala izhab fa bi'ha to da manzo Allah ya fada masa sai jure yaro yace je ka ka sayar da wannan abin manzo Allah bai ji abin da ya fada ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bima za a martahu ya fulan ya kaiwa ne me kace ma yaron naka yayi ne da giyar kala amartuhu bi bai'iha ba boye komai don yi karya mala'ika jibril ya sauko daga su yace ce masa nayi ya je ya saya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innal ladhi harrama shurbaha harrama bai'aha wanda ya haramta shan giya ya haramta a sayar da ita fa amara biha fa ukfi'at fil batha sai ce aje a zubar sai aka je aka zuba kwarurruka inda aka je aka zubar an ga abin da ya faru ko wani ne abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ko giya ya je abin ya je abin kirki suka hadu da manzo Allah makka sai manzo ya ce zai ka abin zai abin kirki kenan sai manzo Allah ce a baka san Allah ya haramta giya bane fada ya tashi hankali aka yi a cikin ruwan sanyi an warware matsalar ko ba warware ba da ya ce baka san Allah ya haramta bane to abin da ya sani shine an haramta shan giya kenan don giya ba an haramta shan giya kenan sai ce mai su kai je ka sayar ka kawo kudin ma yau a wani abin da shi sai manzo Allah ce da ka je mai ka faɗa ma yaronka yace ai ce masa nayi ya je ya sayar sai manzo Allah ce ai wanda ya haramta shan giya shi ya haramta sayar da giya sai ce kai je ka ka zubar ba za mu sha ba kuma ba masu kudin da za a kawo cikin giya an gama ko ba a gama ba an samu tashin hankali ba a samu tashin hankali ba قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمر يعني ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا سيدنا عمر يا سامر أبالي شوى سمرة بن جندب يا سيد دقيع وقال قاتل الله سمرة أي سمرة بيك أي كسكري بيك فهمت بيغاني با أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيسنشي ومنظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي لعن الله اليهود ألا يلعن يهودا حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباؤوها أكا حرمت مسو من كسي na alhazir sai suka je suka narka suka gyara sai suka sayar qala sufyanu jamaluha azabuha dama yahudawa kenan suna da abubu suna da shakenci iri-iri duk wanda ya san yahudawa ya san duk wanda ya san yahudawa sai ya jinjina masa annabi musa tun da shi ya je ya same su ba shakiyancin da ba su yi mishi ba ba irin abin da ba su yi mishi ba shi yasa in ka auna farkon manzancin annabi musa da farkon manzancin annabi isa za ka ga يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول النبي موسى يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم dan me kuke min kaza kaza kuma alhalin ku kun san ni manzon Allah ne zuwa gare wa qad ta'lamuna tabbas kun san cewa anni rasulullahi ilaikum tare da cewa sun san shi manzon Allah ne da suka yi mishi duk abin da suka yi إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا شكيا جزاك منا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين تاشي هنكليكو طيب ادعو لنا ربك كيرابون أو بنجي يبين لنا ما هكا أكيتي هكا أكيتي هكا سكا وحل النبي موسى in ya bullo nan su bullo can ya bullo nan su bullo can har suka zo karshe suka ce lan ka hatta na Allah jaharata kai karka bata lokacin ka sai mun ga Allah kirkiri da idanun mutukun na mai yadda da kai bayan annabi Musa ya yi fama da rarrashi ne da zafi ne da menene ya tattara bani Isra'ila ya je ya gana da ubangiji ya dawo sai tarar da ginin da ya shekara miliyan duk ya koma disko an koma wasanni hankalin shi tashi abinda ke hannun shi ma ya aiki ya koma sabo ya kama ishe yabna umma za ta akul bi lihiyati wa la bi rasi inni faraktu an taqula fa anni khashitu an taqula farakta bayna bani isra'ila kai me yasa kai haka ce ai ba wani abu ne basurtu bima lam yabsuru bihi faqabtu qabdatan min athari rasul fa nabastuha wa kadhalika sawwalat li nafsi abinda zuciyata ta raya min kenan to ina annabi Musa zai sa kanshi to shi yasa annabi Musa yana cikin ulul azmi min ar-rusul da annabi Ibrahim abin da ya fama da da Isra'ila kenan yasa duk wanda zai hulɗa da Yahuda da Isra'ila to ya san ba karamin aiki ke kan shi ba ba shekencin da ba su iya ba kuma ba abin da ba sa iya yi babul uqubati fi shurbil khamri babin da yazo na uquba azaban da za a yi ma wanda ya sha giya uquba kenan azaba ana cewa in Allah ya zai azaba kenan amma ukuba shar'a alkali mai kotu a mishi kaza a mishi kaza a mishi kaza qala akhbarana asim ibn ali qala hadathana ibn abi zib an al haris ibn abd arrahman an abi salama an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sakira fajliduhu in ya shagiya ku yi masa bulala ثم إذا سكر فجلدوه نساك شاكو زانيشي ثم إذا سكر فجلدوه نشاكو من أكو كما كزاكي ومش بلالا ثم إذا سكر فاضربوا أنكه نشاره كشيش يعني في الرابعة باب في التغليظ أي أنت معنا نصوص الوعيد كنا ai an san tafiya kan nususul wa'id ko ko ya shige muku duhu ne babun fit taghlid liman shariba al-khamra babin da yazo na tsanantawa akan wanda ya sha giya qala akhbarana muhammad ibn yusuf an al-auza'i an az-zuhri an abi salama an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun mazinaci ba zai zina ba eh lokacin da yake zina alhalin yana da shi yana mumini wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo kuma a lokacin da yake sata din ba shi da imani wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mahallu shahid shine wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min babu fi ma yuntabadhu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam tun ai maganan giya da menene da menene to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a tsima mishi za a mishi tsirki in za a mishi abin da zai sha a cikin me ake yi mazubin da ake tsima abu dabino ko inabi ko menene ya kasu kashi biyu akwai mazubin da iska ke ratsawa a ciki wannan randa da ake yi in za ka ga in yi sanyi shi ga yana yana raba ko yana zuba ko yana gumi raba yake yi ko ba gumi ba ba zufa ba ko raba in ya fito jikin mutum ne ya zama mai gobe kenan ko to wannan yana nuna cewa iska na shiga sanyi na shiga ciki abin ba zai dau zafi ba ya zama giya da wuri ba an fahimta to shi yasa in aka kawo kwalta aka shafe jikin duka ba inda iska za ta shiga ciki to sai kaga ciki yayi zafi sai abin ya tafasa ya dau zafi to shi ne sai ya amma sai ya fitar da sinadarin da ke sa maye to nan da ya zama giya ne ya zama giya kenan an fahimta babun fi ma yuntabazu lin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo na bayanin cikin me ake imma manzon Allah ne bin nan faro faro ya sha قال أخبرنا يزيد بن هارون عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في السقاء فإن لم يكن سقاء نبذ له في تور من برام يتي أنا يوم منزو الله صلى الله عليه وسلم أنا يوم منزو الله فرفرس أتكين مي أتكين مزبي سقاء كو إن با أسامو النس السقاء بسي أي بس أتكين مي في تور in ba a samu taurin mafi biramin biramin abinda za a yi shi ne da fata kenan ake shi ko tukunya kenan ko tukunya kenan ko walburmatu tafuru alburma mai kenan tukunya babun fin naqi babin da ya zo na dabino da za a sa a tsima shi zama abin lemun sha ko kuwa faro-faro قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي an yahya ibn an yahya ibn abi amr sayba sibani as-saybani عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه أن أباه أو أن رجلا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا منزل الله صلى الله عليه وسلم إنا قد خرجنا من حيث علمت يا منزل الله كي كاسا إن مكفتوكو ونزلنا بين ظهراني من قد علمت مكذو مكسوك وتكين وإنكم كاسا فمن ولينا وإذا جبت الأمر قال الله ورسوله جاء الله ده منزلسا قالوا يا رسول الله إنا كنا أصحاب كرم وخمر يا منزو الله مو ماسو ماسو دب إنا ديني نونونا إنا دي ده خمر ده جيا وإن الله قد حرم الخمر الله يا حرم تجيا فما نصنع بالكرم يا يا زامو إذا إنا بمنون إنا بيدون إنا بيدون كون منين كون كون دبين قال اصنعوا زبيبا إنا بيكنا شيكم إذا شي زبيب ba nan zabib shi a shanya shi ya bushe in ya bushe ba zai lalace ba za a iya ci haka in ana so kuma za a jika shi cikin ruwa ya yi sanyi ga zaki ga ɗan tsami kaɗan ga raba to ƙarshen zaƙi kenan qalu fama nasna'u zabib suka ce to kuma me za mu yi da zabib qala in qa'u fi shinanin in qa'uhu ala gada'ikum ku jika shi a cikin mazubi ku jika da safi ku sha da yamma ku jika da daddare ku sha da safi ma'ana in bai dau lokaci da yawa ba ba zai zafin da zai da zai zama giya ba da safin kun kun jika shi da daddare kuka ci abinci zai iya dauko zaki sai ku sha da daddare sai ku jika da safin an ci abinci a sha yayi zaki washrabuhu ala ashaikum wanqa'uhu ala ashaikum washrabuhu ala gadaikum فإنه إذا أتى عليه العصران كان حلا قبل أن يكون خمرا in wannan lokaci zo da safe kusa zuwa yamma da yamma zuwa da safiya to yana bai zama giya ba باب النهي عن نبيذ الجر وما ينتبذ فيه باب da yazo na an hana ayi tsimi a cikin gora da abin da kuma me za a yi tsim ina za a tsima قال أخبرنا سيد بن عامر عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أزرى عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نا تنبي نا تنبي عبد الله عمر dangane da nabiz ilabin da aka tsima ya zamo ya zamo tsirki kenan ko ya zamo farau-farau ya za a yi ce manzon Allah ya haramta falakaitu ibn Abbas fa akhbartuhu bi qawli ibn Umar da na hadu da ibn Abbas sai na bashi labarin Abdullahi dan Umar abin da yace fa qala sadaqa Abu Abdurrahman yace ai daidai ya faɗi gaskiya qala akhbarana al-Hakam ibn Nafi' an Shu'aib bin Abi Hamza an az-Zuhri qala haddathani Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah yace la tambizu fi dubba'i wal muzaffat kada ku yi tsimi a cikin addubba addubba kuka ce kabewa ko ko kulkutu a ce kulkutu ko kabewa ko menene kowanne yana ba da suna ne dangane da yadda shi ma ya ciyo amma an gaje ka ɗauki littafi za ka duba za ka shi an sa sunan shi da larabci da turanci ga hotonsa kuma to karshen ka gama ilimi ke wal muzaffat da gora ko tulu wanda aka shafa makwalta kasan aka shafa masa kwalta ko mai a jikin shi kaga iska ba ta ratsawa a cikin goran ko a cikin tulun to shi yasa sai dau zafi yanzu yanzu sai ga ya ya ya haifar da sinadarin da ke sa buguwa qala akhbarana abu zaid qala hadathana shuba an salamata bin kuhail qala sami'tu abu al-hakim qala sa'altu ibn abbas aw sami'tuhu su'ila an nabidh al-jarri fa qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabidh al-jarri wad-dubba'i wa sa'altu ibn zubair fa qala misla misla qawl ibn abbas qala وقال ابن عباس من سره أن يحرم ما حرم أن يحرم ما حرم الله ورسوله أو من كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ duk wanda zai haramta abinda Allah da manzo suka haramta ya haramta annabiz wanda ya zama giya قال وحدثني أخي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفة وعن البسر والتمر البسر التمر وانديك أكي سيبا أكي حنيا والبسر وانديك يا أوكو بيبوش يا زمد بينو با إنا لتنيا أكون سنن شيء قوي سنة سنن شيء نعمل تاني ما سنن شيء ai bayan da za a samu ilimi sai ana zuwa ana tambaya shi ne me? wanda ya me? burarre ka taba jin sun faɗi haka kai ne kace wanda ya bura sai kuma kai kokari ka kama suna zan tuna insha Allah dusai suna sayar da suna da dabino kamar kasashen larba mai zaƙi sosai eh kai ɗan kawai ne قال أخبرنا أبو النعماني قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما يحرم علينا من بما يحرم علينا من من الشراب كبام الأبار أبن أك حرم تامنا فقال الخمر سيتي جيا قلت هو في القرآن سيتي الخمر سيتي حرمت جيا ناتكين القرآن قال ما أحدثك إلا ما سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ بالاسم أو بالرسالة منذ الله صلى الله عليه وسلم يا أنفار سكرة شديدة سورة كود رسالة بأكتي محمد رسول الله da wadda aka fara a eh muhammadu shi ne mufradul alam muhammadun rasulullahi shi ne ce wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shakka lahu min ismihi li yujillahu فضل العرش محمود وهذا محمد قال فقال نهى عن الدباء والحنتم والنقير وقت يا تشكو ده شو رمي هنا ce unguwanku kai ba kura kake ba da ka fada tuntuni اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم